usaimin rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata yau muna sha bakwai ko ga watan sha bakwai ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu biyu dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyu ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata mun tsaya a kan gaba malam da ya ce wa ma'arifatu dinil islam bil adilla gabanin haka mun ga faɗan malam da ya ce anau yajibu alaina ta'allumu arba'i masail الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة من قبع تفرق العلم من كرنشي معنى علمي قبع تبيو معرفة الله شما من كرنشي سنن الله ما لا يأي بيانا سنن الله أنا سنن الله da zuciya ta ɓangaren wannan sani na zuciya zai tilastar da wanda ya san Allah da karɓar shari'ar shi da miƙa wuya zuwa gare shi da hukumtar da shari'ar shi a rayuwa da dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan ɗaya ne sannan ana sanin Allah da abubuwa guda biyu ayoyi na shari'a da ayoyi kauniya ayoyi na shari'a alqur'ani da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatatta sannan ayoyi na kauniya ayoyi na sarari wanda muke gani rana da wata sama da kasan mai da kasai da dukkan abiban halitta wannan da da su ana sanin Allah madaukaki kuma malam ya kawo ayoyin da suke tabbatar mana da haka wa ma'rifatu nabiyyi sannan sana annabin shi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sanin manzo sallallahu alaihi wasallama shine sanin da zai tilastar da mutum karba da dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shiriwa da addini na gaskiya gaskatar da shi a cikin dukkan abin da ya bada labari kamantuwa da abin umarnin shi hannuwa da abeban da ya hana kuma da watsi da dukkan abin da ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da shi hukumtar da shari'ar shi yarda da hukuncin shi wannan shine abin da shahadatu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta kumsa kuma bayan haka nan to mutum koda ya tabbata cewa manzo manzo ne in dai wannan abubuwa ba su tabbata ba a gare shi to wannan imanin shi ba cikakken imani ba ne ba sannan malam ya ce wa ma'rifatu dinil islam bil adilla sana addinin musulunci da dalili shi ma bayani ya gabata cewa addini ya kasu kashi guda biyu akwai musulunci am gamamme wanda shine da abinda Allah madaukaki ya aiko dukkan manzanni bangare na tauhidi shine a kadaitar da Allah madaukaki da bauta sannan kuma ma'anar shi take bantattan ma'ana shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addini na wahayi wannan bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallama to babu wani addini karbabbe wajen Allah banda addinin musulunci wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma malam da ya zancen dalili dalili malam ya fassara shi shine dukkan abin da zai kai ga ya kai ga kai ya zuwa abin da kake nema kana neman wani abu ta farkin da zaka bi ka same shi to wannan shine ake cewa dalili kuma dalili shi ma ya kasu kashi guda biyu akwai dalili na sauraro na ilimi shine wanda alkur'ani mai girma da suna mazala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai dalili wanda ya zamanto na nazari tsokaci da mutum zai yi da ya sanya hankalin shi da, da tunani a cikin ayoyin Allah da hadisan mazala sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan wannan gaba da yace asaniyatu mas'ala ta biyu al'amalu bi bayan mun ga masala ta farko ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla sai zamanto abu na biyu mas'ala ta biyu al'amalu bi bayan mutum ya so ya san wannan addini to dole ne kuma yayi aiki da shi قال قوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية ما ليتي أنا نهن aiki da abin da wannan sani na ɓangaren imani da Allah ya kumsa, gane ko, da tsayawa da biyayya ga Allah maɗaukaki da mai ɗa'a, kamantuwa da umarnin shi nisanta abeban da ya hana, sali na ibadodi wanda suka keɓantattu, sannan kuma da ibadodi wanda amfaninsu na tsallakawa ne ga wani wanda yi, bayan shi abin da zai samu na lada. sannan amfanin ibada wannan na tsallakawa ya zuwa ga wanin shi shi ne mala ya kawo misali ƙala fal'ibadatul khassatu mithlu as-sala was-sawmu wal-hajj misali ibada ke bantatta wadda tana amfanin ma'abucinta ne sallah da azumi misali da haji sannan ibadodi wanda suke tsallaka wal ibadatul muta'addiya ibadodin da tasirinsu suke yake tsallakawa ya zuwa ga wani kal'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar lokacin da malam zai tashi malami ya tashi yi wa'azi Allah ya ce kaza manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza Allah ya hana kaza manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana kaza wannan fadi zai yi tasirin shi zai tsallaka ya zuwa wani kuma wanda ya sauraro Allah zai zai datar da shi yayi bi abinda Allah ya so da manzo sallallahu alaihi wasallam wal jihadu fi sabilillah hakanan jihadi saboda daukakar da kalma ta Allah madaukaki misali su zakka ta ma zakka dukiya ce mutum zai hudda ga wa'anda aka ce ya ba kuma tasirin suna tsallaka zuwa ga wani wama ashbaha zalika da ba wal hajj wancan mai bayanin shi na'am wama ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan qala wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm aiki a haƙiƙance to shine amfanin ilimi kamar itaciya ce wadda zaka shibka dan saboda 'ya'ya ba inuwa ba kadai to amfaninta idan bata baka 'ya'ya ba bata da amfani tunda kai ƴaƴanka ne ma ba wai inuwa zalla ba ko sali mutum ya shibka wake ya nemi inuwar wake ɗiyan wake yake nema in ya shibka wake bai samu ba ɗiyan wake kenan wannan shuka ba ta amfane shi ba to haka ilimi idan an yi ilimi babban amfanin shi to shine aiki da shi qala wal amalu wa fil awwal amal fil haqiqati huwa thamaratul ilm faman amila bila faman amila bila ilmin faqad shabaha al nasara dukkan wanda yayi wani aiki kowane iri ne ba tare da ilimi ba to tabbata yayi kamanceceniya da kirista addinin musulunci addini ne na ilimi dogaran shi farkon dogaran shi shine ya dogara akan ilimi kuma farkon aya da Allah madaukaki ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallama annabi ne tayi umarni da ilimi ikra qala waman alima wa lam ya'mal faqad shabaha al-yahud dukkan wanda yayi ilimi kuma bai aiki ba yayi kamanceceniya da yahudawa kuma su Allah madaukaki ya ba su ilimi sun san dokoki sai dai suka take wannan dokoki sai aiki da abin da suka sani ba su kuma kirista ga dokoki sai dai sun jahilce su sai suka bautawa Allah madaukaki akan jahilci asalithatu ad-da'watu ilayhi mas'ala ta uku shine kiraye zuwa ga wannan addini bayan mutum ya san addinin musulunci da dalili yayi aiki da shi ba kawai ba ya gaya wa mutane kuma bai ya aiki sannan kuma kai ya taskantar da wannan addini a karan kanshi dole ne sai ya kira al'umma ya zuwa ga wannan addini shine adda'watu ilayhi qala ay adda'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min shari'ati Allah ta'ala ala maratibiha ath-thalath aw al-arba' allati dhakaraha Allah 'azza wa jalla fi qawlihi ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن kenan kira wannan kira shine kira ya zuwa ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shari'a Allah madaukaki a bisa martabobin kira guda uku ko guda hudu wanda Allah maɗaukaki ya ambata a cikin faɗa shi da ya ce udu ila sabili rabbik ka kira ya zuwa tafarkin ubangijinka addinin ubangijinka bil hikma da hikma wal mau'izatil hasana da wa'azi kyakkyawa wajadiluhum billati hiya ahsan idan kuma ka tashi ku kawo hujja da jayayya to kai jayayya da abin da ya zama to shine mafi kyau babu zage-zage kawo hujja in kawo hujja a ga tawa take ingantatta tawa ce ce wadda ba ta da inganci wannan shine masala kenan warabi'atu qawluhu wala tujad wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum kadda kai jayayya ga wa'anda Allah maɗaukaki ya ba littahi suna kirsa da Yahudawa, illa billati hiya ahsan sai da abin da ya zamantowa mafi kyawu, illallazi na zalamu minhum sai wanda suka yi zalunci da gare su, wanda ba su nemi gaskiya ba kawai rigima ce da jayayya. Na ƙala wala budda li hadhihi da'wati min ilmin bi shari'ati Allah azza wa jal hatta takuna da'watu an ilmin wa basira. kuma dole ne wannan kira da mutum zai yi ya zuwa ga wani shi ya kira wani shi zuwa wannan addini dole sai ya kasance kalkashin ilimi shari'a Allah madaukaki idan mutum baya da ilimin hukunci kaza to bai dace ba haramun ne ya kira wani akan shi domin zai kira shi ne akan banna mun shi da kanshi bai sani ba barantana ya sanar da wani qala hatta takuna da'watu an ilm ai kasance wannan kira da mutum zai yi ya yi shi ne a ƙarƙashin ilimi wa basira da basira. Le ƙaunihi ta'ala dalilin faɗa Allah maɗaukaki da ce, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki. Ka ce musu manzo sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu hadhihi sabili wannan wa shine tafarki na. Wannan ita ce hanya ta ita shine addini na ad'u ila Allah wanda nake kira ya zuwa ga Allah ba zuwa karan kaina ba ne don mutumin da zaka ga malami iya kokarin ya jayo mutane a karan kanshi to bai yi ba da ikhlas kira da zaka yi da zuwa ga Allah ne zaka kira ala basiratin kuma shi ma kiran ba haka nan ba dole sai ka sa basira ita kuma basira hikima ce da sanin wurin da ya dace a yi magana da kuma inda da magana da ta dace a yi a wurin Nam. Kala ana wa mani taba'ani da ni da wanda suka biyo ni baya. Mun malamai, al'ulama warasatul anbiya, malamai magada annabawa ne da dukkan wanda suka bi manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi kiraye zuwa ga addini. Wa subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah, Allah ya tsarkaka daga dukkan tawaya. Wa ma ana minal mushriki ni kuma ban kasance ba daga masu hada bauta Allah da wannan Allah. Qala wal basiratu takunu fima ya du'u ilaihi nan ya shahe ko akwai shi nan bugon ya ya dan shahe qala wal basiratu la'alla takunu nisa wal basiratu takunu fima ya du'u haka ne ko basiran nan tana kasancewa a cikin abin da yake kira ya zuwa gare shi bi an yakuna ad-da'iyatu aliman bil hukm shari kasancewa wannan mai kira malami ya kasance masani ne da hukuncin shari'a ya san abin da hukuncin abin da yake kira zuwa gare shi wa fi kaifiyatud da'wa kuma da yanda zai kira mutane baka zowa kana so ka shirye da mutane ka iske su akan kuskure ka zo kai ta tura musu zagi da albasha da tsinuwa sun saurare ka ba su sauraron ka baka zo ba da tafarkin da za su saurara amma idan ka zo musu da tafarki na jan hankali da tausayi kana jin tausayinsu to wannan zai sa ya zama to sun karbi kiran da kake musu qal wa fi kayfiyati da'wa wa halil mad'uwi kuma da halin wanda ake kira bai dace ba ga mutumin da yake cikin tashin hankali na rashin lahiya ko na wani bala'i iya cikin wannan matsayi kuma ka zo ka tsaya shi ka ce wani saurara ga abin da Allah ya ce Allah ya ce ai sallah ai zakka ai ba zai saurare ka ba kuma wannan hankalin shi ba a wurin shi yake ba ko kuma ka je ka iske mutane a gidan giya wa yazu billah suna maye wanda iya zagi wacce iya tagani ka zo ka ce ka bai wa'azi duka wannan ya sabawa halin wanda zaka kira idan zaka kira shi ne a lokacin da yake cikin nutsuwa halin iya kyakkyawan cikin hali dole ne hallo mai wa'azi sai ya lura da irin wannan matakai na wanda hikima ta kumsa ko kuma basira shine kasancewa ilimi da hukuncin abin da mutum zai kira ya zuwa gare shi yanda zai kira sannan kuma da lura da halin wanda zai kira in musulmi ne ka san irin kiran da zaka mishi a musulmin ma mai sabo ka san irin kiran da zaka mishi wanda yake sakaci da riko da addini ka san irin kiran da zaka mishi in kuma musulmi bane hallo shi ma ka san irin tafarkin da zaka bi ka kira shi kenan abin ya sha bamban qala wa majalatu da'wati kathiratun fage na da'awa iya da suna da yawa na daga cikin su ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitaba kiraye zuwa ga Allah maɗaukaki da hutuba da za Wannan masallaci shi yasa Allah maɗaukaki ya shar'antar da hutuba a wurare lokuta-lokuta, misali Juma'a a cikin sati ko kuma sallar Idi, ƙaramar sallah da babbar sallah, sallar azumi da sallar layya, ko kuma abin da ya shahi a kisfewar rana da abin da ya kama da haka. Na wannan fage ne na da'awa, kitaba, ko kuma ka zo a tara mutane a musu wa'azi. wa ilqa'il muhadarat da yin muhadarori a zo a tsara karatu lacca ta musamman ai wa min da'watu ila Allah bil maqalat kuma akwai kiraye zuwa ga Allah da rubutu da mutum zai ya rubuta wani article ko abin da ya kama da haka wanda yake da alaka da musulunci ya yada shi a jarida ko abin da ya kama da haka wa min da'watu ila Allah bi halaqatil ilm akwai kiraye zuwa ga Allah maɗaukaki da halakoki na ilimi irin wannan zama da muke na karatu kuma na ɓangare ne na da'awa ya zuwa ga Allah maɗaukaki wa min hadda'watu ila Allah bit ta'lifi wa nashr din akwai kira ya zuwa ga Allah maɗaukaki da wallaha littattafai da yada addini an tariqat ta'lif ta wannan ɓangare na rubutu da mutum zai wa min hadda'watu ila Allah fil majalis akwai kiraye zuwa ga Allah maɗaukaki da mutum zai a fadodi khas khasa fada wadda mutane suka gina ta sai zamanto nan ma wani dama ce da mutum zai kira ya zuwa ga Allah madaukaki fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin masalan fa huwa fa hadha majalun lid-da'wa ila Allah azza wa jalla misali mutum ya zamna a wani mazamni misali an gayyace ka wani taro to ka samu dama ka kira mutane zuwa ga Allah walakin yambage an takuna ala wajhin la malala fihi wala isqal sai dai irin wannan yanayi kuma dole ne mutum ya sa ya lura kai ya kasance ya ɗau dogon bayani yadda mutane za su kusa da abin da yake wani il magana il kaɗan wadda take da manufa ta kai tatta ta yi wala iskal kuma ba maganar da zai nauyayawa mutane ba ya sanya sun gaji da abin kuma dole ne su saurara wa yahsulu hadha bi an yarida da'iyatu mas'alatan ilmiyatan 'ala al-jalisin misali mutum iya iya zama ya bujiro da wata matsala ta ilimi a wanda suke zauna a zo a tattauna wannan matsala mai take nihi wannan hukunci me yake menene ina karshen shi thumma tabtadi al munaqasha sai a fara munaqasha wannan ya kawo dalili wance ya kawo hujjar shi wal ma'luma anna al munaqashata was su'ala wal jawab lahu dawrun kabirun fi fahmi ma anzala Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa tafhimihi malam yace kuma tabbat irin wannan sa'in sa tattaunawa a cikin mas'aloli tambaya da bada amsa na da babban gudunmuwa mai girma da yake kawa a cikin fahimta abinda Allah madaukaki ya sabkas ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma da fahimtar shi so tari zaka ga tambaya da bada amsa an yi fahimta abinda wani hukunci ya kumsa wa kad yakunu akthar fa'aliyatan من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم ما لا يتي سوتاري ذاك إلو وانا ياهي أنفاني ياهي دوغن تاسيري غا يوم خطبة ko muhadara wadda za a yi ta yin ta haka a zube kama kuma abin da ya zama to sananne ne qala rahimahullah wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatu rusuli alaihim as-salatu was-salam kiraye zuwa ga Allah maɗaukaki ‘yan uwa shi ne aikin manzanni wa'anda tsirayen Allah damuncin shi su ƙara tabbata gare su ba su da wani aiki sai wannan kira ya zuwa ga Allah maɗaukaki wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsanin kuma tafarki ne ga waɗanda suka bi su da kyawawa su ne malamai da wanda suka yi kama da su fa idza arafa al insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu alaihi بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي سعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير ما لنا cewa idan mutumin da Allah maɗaukaki ya datar da shi ya san addini na'am ya san addinin musulunci sannan kuma ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama ya datar da shi da wannan to kuma dole ne ya yi ƙoƙarin zabura a kan tsamo ‘yan uwanshi sauran musulmi ko wanda ba musulmi ba daga halaka da wannan kiraye zai yi da zuwa ga Allah maɗaukaki. Kuma abinda abin takaici za ka ga mutane da yawa Allah maɗaukaki ya ba su ilimi, amma wannan ilimi bai amfani kowa ba, karan kansu ma ba su amfana da shi ba, barantana su koyawa wani. sai a wannan shekaru ne na baya-bayan na aka samu mutane suka dage da karantar da al'umma amma za ka ga samu malami musamman ma malaman zaure uwayenmu za ka ga suna da ɗimbin ilimi amma wannan ilimi sai ka ga ba a kiraye zuwa ga gare shi ba a karantar da shi kuma wannan wajibi ne duk wanda Allah maɗaukaki ya ba ilimi to amana ce a wuyan shi ya karantar da wani wannan ilimi domin alkhairi ya yaɗu dalilin haka malam ya ce wa yubashshir bil khair kuma yayi albishir in yayi haka nan ya karance ya san addinin musulunci ya karance shi ya aikata shi ya kira wani ya zuwa gare shi to kuma a lokacin nan sai yi bushara da alkhairi qala nabi sallallahu alaihi wasallama la'alli li'ali bin abi talib radiyallahu anhu yawm khaybar manzala wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ya ce wa Ali da Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ranar yakin Khaibar unfuz ala rislika ko raslaka raslika in yace rislika abinda zaka yi shi a hankali da kataka zanzan in yace raslaka abinda zaka yi shi da tabshi da tausayi kuma kowanne iya daukar ma'ana ana ka tahi a hankali a cikin kwanciyar hankali hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sabka a farfajiyarsu sun madu'uhun ilal islam sannan ka kiraye su zuwa ga musulunci wannan mataki na farko kafiri ba a zuwa kai tsaye kawai a yaƙi shi a nan za ka gane yaƙin musulunci da sauran yaƙe-yaƙe ya sha bambam yaƙin musulunci ana yin shi ne don addini don haɓakar da addini mutum ya yi imani kawai ba duke shi ake so ba kobi ba shi yasa ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haƙƙin lahi ta'ala fi kuma ka ba su labari da abin da yake wajibi a kansu na haƙƙin Allah madaukaki a cikin wannan addini fa wallahi la an yahdi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am ina rantsuwa da Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce dai Allah madaukaki ya shiryar da mutum ɗaya tak dalilin ka dalilin kira da kai shi ne mafi alkhairi a gare ka da a baka jajayen raƙuma kuma a wannan lokaci kamar dukiya ce wadda babu kamarta a wannan zamani kamar ka ce a baka jirgi darniye kiri ko kuma mota darniye kiri a baka wannan to ya hima alkhairi idan ka kiraye mutum ya zuwa ga musulunci ya karba kuma ko ya zuwa ga wata shiriwa iyakan bata ka shiryar da shi ko iyakan jahilci ka ilmantar da shi to wannan sai ka samu wannan gajiya wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi qala muttafaqun ala sihhati wa yaqulu fihi wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujura man tabi'ahu la yunqas la yanqus dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqus ذلك من آثامهم أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا dukkan wanda ya kira wani ya zuwa ga shiriwa to iya da ladan wannan iya da lada na kiran wannan kuma da ladan wanda ya shiryu ba tare da an ragewa wancan ladan shi ba da yake Allah mai falala ne mai kyauta ne ya baka lada kuma ya baka ladan wancan wanda ka kira ya zuwa wannan shiriwa haka kuma dukkan wanda ya kira wasu mutane zuwa bata mummunan tafarki to iya da zunubin shi na wannan abin da ya kira da ya aikata hakanan kuma za a labta mai zunuban wanda ya kira ba tare da su an rage musu wannan zunubai ba wa qala sallallahu alaihi wa sallama fi ma rawahu muslim aidan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi dukkan wanda ya yi nuni absa wani alkhairi ya ɗora al'umma absa wani alkhairi to iya da kwatankwacin ladan wanda ya aikata. Ba ka ga a ce ka kirayi mutane zuwa ga addini, mutane ɗaruruwa suka yi wancan su karanta su, wancan sun yi aiki, wancan sun karanta su da wa'ancan wancan ta kowanne daga nan har tashin kiyama kana da ladan. Shi yasa babu wani mahluki a wannan duniya wanda ya kai ladan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk abin da ya biyo baya kalkashin karantarsuwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na'am kuma al'ummar shi ta yawa mabiyan shi sun yi yawa da dukkan mabiya na manzanni qala as-sabru 'ala al-adhafi sannan mas'ala ta hudu ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi hakuri absa cutarsuwa da mutum zai yi akan wannan addini da kira zuwa gare shi dole ne sai an yi haƙuri domin duk mutumin da zai riko da gaskiya wanda yake saɓanin gaskiya wannan in al'ada ce ko bida'a ce zai ga kai baka kyauta ba kana kan bata kana kan kuskure idan ka kiraye shi zuwa ga tafarki mai kake la'alla zagi zai biyo baya wulaƙanci zai biyo baya bugo zai kai tana yi wa har kisa ya biyo baya abinda za ka yi za ka yi riko da abinda annabawa suka yi riko da shi lokacin da suke da'awa ya zuwa ga Allah madaukaki shine malam yace as-sabru 'ala al-azafi yin hakuri a bisa cutarsuwa da mutum zai samu cikin wannan kira ya zuwa ga addinin musulunci da yake qala as-sabru habsun nafsi 'ala ta'atillah hakuri shine kame zuciya tarye ta absa da Allah madaukaki katta kubci ya zamanto tana cikin me yi wa Allah maɗaukaki ɗa'a, wa habsuha an ma'asiyatillah kuma da kange ta da kare ta daga sabawa Allah maɗaukaki. Wannan haƙuri ne, aikata abinda Allah maɗaukaki umarni na ɗa'a, hannuwa daga abinda Allah maɗaukaki hani na sabo, wa habsuha an tasakkuti min aqdarillahi fa ya habsuha nafs fa يحبس النفس نفس عن التسخط والتضجر والملل kenan wannan kare ta hallau daga yin hushi da abiban da Allah madaukake ya kaddara akwai kaddara wadda ba ta da dadi mai daci sani hasara ce mutuwa ce rishin samun abin da mutum yake nema ne wannan kaddara ce wadda ba ta da dadi kuma dole mutum ya yi hakuri akan wannan kai ya zamanto ya damu ya samu damuwa ya ta maganganu ni na yi kaza na rasa kaza a Allah ne kaddara da haka na mutum sai ya haƙuri akan wannan to ya habu sun nafsa an tasakkuti wa tadajjur ina ya tattare ya kange ran shi zuciya shi game da yin hushi da kaddara da tadajjur kamar misali damuwa da mutum zai samu da kosawa wai kunu da'iman nashitan fi da'wati ila Allah sai kasance mu kodo lokaci ya kamata malami ya kasance iya da nishati da karkashi a cikin kiraye zuwa ga Allah addinin Allah madaukaki wa in uziya ko da dai an cutar da shi ka a gaya ma magana shikenan kai watsi da da'awa ka ce to tunda ai mutane ba sa so ga abin da suke hadi bari in bari a'a annabawa ba su bari ba akwai wa'anda aka kashe su li'annal aziyata أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر ما نيجي توتسوا توا أن أكي كرا يزوا ga addini طبيعة ce ta mutum da zaran ka zo mishi da abin da bai saba ba al'ada ce iyakanta tun kakannin kakanni ya gada bid'a ce halau ya gada tun kakannin kakanni da ka zo ka ce mishi wannan abu baya da kyau to shikenan ka zama dan adawa ka zama mutumin da za a zaga a wulakantar wannan haƙuri za ka yi ɗabi'a ce ta mutum duk wanda za ka kira zuwa ga alkhairi saɓanin abin da yake kan shi to kuma za a cutar da kai illa man hadallah sai kawai daga cikin ɗaiɗaikun mutane wanda Allah maɗaukaki ya shiryar da su wanda kai tsaye za su ji gaskiya kuma su bi qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ya cewa annabin shi wanda tsira Allah da mace su kara tabbata a gare shi yake cewa walaqad kuzzibat rusulun min qablik fa sabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna tabbat an karyatar da manzannin da suke gabaninka kuma suka yi haƙuri a bisa wannan karyatarsuwa da aka musu aka karyatar da su wa kuzzibu aka dai ƙara ƙaryatar da su wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai lokacin da cin nasarar mai zo musu Allah ya agaza musu da ya ba su cin nasara kenan ma haka kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam da mabiyanka haka za su yi wa kama wa kullama qawiyatil adhiya qaruban nasr na'am na'am ma kuzibu nam fa sabaru ala ma kuzibu suka yi hakuri a bisa abin da aka karetar da su barakallahu fi lissaka da alkhair kana wa kullama qawiyat al-aziyatu qaruban nasr duk lokacin da cutaswa ta yi ƙarfi ta yi tsanani ta yi yawa to kawai kai albishir da cin nasara ana kusan cin nasara walaysa an-nasru mukhtassan bi an yansura al'insanu fi hayati, an yunsar al'insanu fi hayati. Cin nasara ba ya taƙaita ba ne kawai akan cewa mutum ya ga Allah ya rinjayar da shi ya ba su cin nasara a rayuwar shi, wa yara asara da awatihi, kad ta haƙaƙa, ba dole ba ne sai ya ga tasirin wannan da'awa cikin tashi ta tabbata, abin da ya ɗora mutane a kan shi ya ga sun bi wannan abu ya tabbata. بل النصر يكون ولو بعد موته بل بري بعد cin nasara na kasancewa ko da bayan mutuwar shi ne bayan ya ja'al Allah fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilayhi wa akhadan bihi wa tamassukan bihi amma bayan mutuwar shi sai Allah madaukaki ya sanya a cikin zukatan mutane karɓar wannan abin da yake kira zuwa gare shi su yi riko da shi kuma riko gamgam muna da misalai da yawa a wannan zamani wanda sun mutu amma kuma abin da suka da'awar da suka yi a yanzu ne ma take yaduwa misali Jafar Sheikh Jafar rahimahullah aka Imam Albani Albani Zariya rahimahullah da sauran malamai da yawa wanda da ba a san su ba ma wanda suka san su sai almajiran su amma bayan mutuwar su da'awar su ta yaɗu a duniya ta hada kasashe da yawa na'am قال كما نعم فإن هذا يعتبر نصرا لهذه الدا لهذا الداعية domin wannan ana lura da shi ana ɗaukar shi cin nasara ne ga wannan mai kira wa in kana mayyitan koda ya kasance matacce ne fa Allah da'iyati an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha wajibi ne akan mai da'awa ya kasance mai hakuri kuma mai zarcewa kai ya fara ya bari saboda cutarwa da ake mishi sabiran alama ya du'u ilai kuma yayi hakuri a bisa abin da yake kira zuwa gare shi shi da karan kanshi min dinillahi azza wa jalla daga addinin Allah mai girma da buwaya sabiran alama ya ataridu da'wati da'watahu hakanan yayi hakuri a bisa abin da zai kange da'awar shi tun lokacin da zaka kira kai da'awa sai ka samu matsaloli wanda matsalolin nan in ka biya in ka biya su ba za ka yi da'awa ba domin za su kange ma da'awa za ka yi haƙuri ka zarce sabiran alama ya tariduhu huwa min al'aza ya yi haƙuri da abin da zai bujuro mashi da karan kanshi na cutarsa wa hahumur rusulu salawatullahi wa salamu alaihim ga su manzanni wa'anda tsiraya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare su udhu bil qawli wa bil fi'li an cutar da su da faɗa da aiki qala Allah ta'ala kadhalika ma ata ala alladhina ما أتى الذين من قبلهم من رسل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هكذا ما أتى الذين من قبلهم وأن سكي غبانون سبسزو مصبا من رسول من wani manzo bai zo musu ba bai zo wa wanda suke gabaninsu ba illa kalu face sai sun ce mishi mene sahirin ai dan sihiri ne mu'jiza ita ce suka dauka sihiri abinda Allah madaukaki ya ba annabawa da manzanni na mu'jiza suka dauke sihiri ne kuma sun san ƙarya ce ba sihiri bane ba aw majnun ko su ce kai mahaukaci ne ai aljani ya taba shi to wace kalma ta yi wannan kai duk abinda mutum zai ce sai dai yayi da kai a boye ya ce ba kai mahaukaci ne ko dan sihiri ne ya dai faɗi wani abu to ga annabawa wanda sun yi kowa daraja haka mabiyansu suka faɗi wa kala azza wa jal Allah mai girma da buwa yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al mujrimin haka nan muka sanya wa kowanne annabi wani miƙiyi daga mujrimai wanda suke tsallaka dokokin Allah madaukaki walakin ala da'iyati an yuqabila zalika bis sabr sai wajibi ne akan mai da'awa ya fuskanci wannan matsaloli da haƙuri wanzur ila ƙaunin azza wa jal li rasulihi sallallahu alaihi wasallam malam yace kai tsokaci ka kalli zuwa faɗan manzo faɗa Allah mai girma da buwaya ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu ne muka sabkas ma alqur'ani sabkaswa kana min almuntazir an yuqal ya kasance bayan sabkan wannan aya a ce fashkur ni'imata rabbika ka godewa ni'ima ubangijinka duba ka tunda Allah ni'ima ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauka mai da alquran da sau a saurara a ce kai godiya ga ni'ima ubangijinka qala fasbir li hukmi rabbik sai Allah madaukake ya ce kai hakuri da hukuncin ubangijinka wa hadha wa fi hadha isharatun ila anna kullu man qama bi hadha alquran fala budda an yanalahu ma ya naluhu mimma ya taju ila sabar dalilan haka malam yace wannan akwai nuni cikin wannan aya cewa dukkan wanda ya tsaya da wannan alkur'ani mai girma iya kira ya zuwa gare shi to dole ne wani abu ya same shi abin da zai same shi wanda iya bukatuwa ya zuwa hakuri sai abubuwa da yawa sun bujiro mushi wanda sai yayi hakuri wanzur ila halin nabi sallallahu alaihi wasallama hina darabahu qaumu ka duba ka ga halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutanen shi suka bige shi bayan Qurayshawa sun addabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun matsa mishi ya tafi wajen dangin mahaifiyar shi a Taif manya manyan suka gama shi da wawayen mutane da yara suna jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalafa adamuhu suka fitan mishi da jini wa huwa yamsahu dam an waji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya shahi jini daga fuskar shi mai daraja wa yaqulu allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun saboda manzo ne na rahama bai maida musu da murtani da mummuna addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan hali ta allahumma ighfir liqaumi Allah ka gafartawa mutane na fa innahum la ya'lamun bus sani ba bus san amfanin abin da nake kiran su ba bus san kuma matsayina ne na manzo ba fa ala da'iyata an yakuna sabiran muhtasaban mutasibar wajibi ne da'i mai kira zuwa ga Allah ya kasance mai haƙuri ne kuma mai neman lada akan wannan ina ga lokaci yayi za mu tsaya kan wannan gaba abin da muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk